الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni jarin albarka na juma'a daren asabar 23 da wata na ramadan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da sha hudu da wata na hudu watan Abril miladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin albarka na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan gari na mulatawa yau za mu tashi darasi na 23 a cikin jerin tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wanda kuma shine darasi na takwas a cikin wannan surar mai tarin albarka suratul fussilat wanda wannan shine darasi na takwas wanda in Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ya kaddara darasi na goma za mu liƙe tafsirin alƙur'ani mai girma kasance darasi na 25 a tsarin tafsirin alƙur'ani kenan a jiya mun kwana a aya ta 42 a cikin wannan surar ta fusilat من قال آية أربعين دبيو فإن الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يوم نتاشي آية أربعين دبوكو زوى آية أربعين دبير إذن الله سبحانه وتعالى أزوى أربعين دشيد أفوال aya ta arba'in da uku zuwa aya ta arba'in da shida da ikon Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙo wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta alƙur'ani daidai da kuma fassara sa daidai ya sanya alƙur'ani ya cece mu a ranar tashin alkiyama muna roƙo wa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ƙur'ani kasance hujjatan lana la alaina Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya muna cikin bayan ka in a cikin wannan watan mai tarin albarka ya Allah muna kama kafa da ayyukan da muke aikatawa na alkhairi tun daga azumin da sallolin da tafsirin da karatun ya Allah ka biya mana bukatocin na alkhairi abinda muke ji wa tsoro Allah subhanahu wa ta'ala ka kare mu da shi arama aya ta 43 sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك له مغفرة وذو عقاب
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa shugaban halitta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusuli min qablika إن ربك له مغفرة وذو عقاب أليم الله سبحانه وتعالى yana mai lallashin shugaban halitta dan gata a gunsa bisa kasancewar ya yi wa'azi ya karantar amma an samu daga cikin mutanensa kuma danginsa sun faɗa masa wasu ababe shi ne sai allah yake lallashin annabi sallallahu alaihi wasallam domin allah yana ji da manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shine zababbe khairu khalqillahi ajma'ina mafi alkhairin bayan Allah baki da ya a duk duniya ba wanda yake darajar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ma yuqalu laka ba abin da za a faɗa da kai ya kai wannan annabi mai daraja na zantututtuka da kafurai za su dinga faɗa maka ko na ƙaryatarwa ko abin da ya shafi aibantarwa da makamantar wannan Allah ta illa a illa ma qad qila lil rusul min qabl ba ce wannan abin da za a faɗa maka gabanin ka so kai annabin Allah an yi wasu annabawa da Allah ya aiko wa'annan annabawan su ma an faɗa musu irin abin da aka faɗa maka daga ba a kanka bane aka fara a aibanta ka ko a faɗa maka maganganu da za su so sarai Allah ya ce ba a kanka bane aka fara annabawa da suka gabace ka da manzanni Allah ya ce tuni su ma an faɗa musu irin abin da irin abin da aka faɗa maka abin da suka faɗa guda ne ɗaya saboda millatul kufri millatul wa'ida hanya ta kafinci hanya ce wanda take take guda to Allah subhanahu wata'ala sai ya tattara al'ummomin baki ɗaya domin maganar ta aqida ce shi kuma idan aka ce babu aqida to mutanen baya da ba su da aqida da wanda kuma zai rayu a wannan zamanin bai da aqida to ba sa da bambanci domin tashabahat qulubuhum zukatun a kullum suna kawa da da juna saboda babu Allah subhanahu wata'ala a cikin wa'annan zukatan shi ne Allah ya ce illa ma qad qila lir rusul min qabli fa ce an riga an faɗa ma annabawa wa'annan abadan tafarkin kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala idan kace zaka kira zuwa ga Allah to akwai bukatar ashe ka zamanto mai haƙura da abinda al'umma za su faɗa maka ba shakka za a faɗa maka maganganu kala-kala za a yi sukar ra'ayi a kanka ta ko'ina ana neman hanyar da za a yi a cutar da da shi ne mai da'awa to annabawan Allah ma an faɗa musu maganganu don ka ɗauki annabi musa alaihi salatu wassalam abinda aka faɗa masa ba kowa ba ne zai iya sha annabi ibrahim shi ma haka annabi nuhu shi ma haka annabi isa ma haka haka sauran annabawan allah an faɗa musu abinda hankalin da baya iya dukawa amma a ƙarshe saboda manufar shi ne a gane allah subhanahu wa ta'ala ko to sai suka jure suka yi haƙuri shi yasa ya ai allah yake lallashin annabi al-haqqaf yace fasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusul ya annabi allah ya haƙuri ida yadda waɗancan ma'abota ma'abota ɗaukar wahala daga cikin annabawan Allah suka yi haƙuri to kai ma manzo Allah ɗabi'antu da sifa ta haƙuri in ka tashi da'awa dole sai ka yi sai ka yi sai ka yi haƙuri to babban abin da suke faɗa shi ne su ba su ba su fahimta ba cewa a turo mutane a matsayin annabawa ai da Allah ya ga dama la'anzala mala'ikatan da Allah ya aiko mala'iku a matsayin annabawa da za su je ga karantarwa suna wa'azi amma kuma sai ya turo musu mutum to wannan mutanen da aka turo wato shi ne bai musu daɗi ba sai kasance dole a ƙarshe kulmutu bi gaizikun sai dai su mutu da da baƙin cikinsu shi allahu allah shi ne wanda yake zaɓar wanda ya ga dama a cikin a cikin bayansa kuma ya shi allah shi ya san inda yake ɗora manzancinsa allah ya datar da mu sannan annabi ya kira su zuwa ga zuwa ga tauhidi da kuma tuba da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala domin tuba ga Allah yana sanya al'amarin ya daidaita sannan kuma ya tsoratar da su akan akan abin da ya shafi ci gaba a cikin zalunci sai ce inna rabbaka lahu maghfira ubangijin kama abuci gafara ne wa'ana duk abin da kuka wa Allah subhanahu wataala da ma abin da faɗa min ni annabin Allah to ina kiran ku har yau bai yi ƙasa a guya ba yana mai ƙara jin hankalin mutanensa zuwa ga su fahimci Allah subhanahu wa ta'ala su tuma Allah Allah zai gafarta musu duk abin da za ka yi na zunubi to idan ka tuma Allah tajid Allah ghafurar rahima zaka samu Allah subhanahu wataala yana da gafara kuma yana da tausaya wa bayinsa shine ce inna rabbaka lahu maghfira da duk wanda ya aikata ya aikata ba daidai ba yayi mummunan al'amari yayi sabon Allah subhanahu wataala kuma sai ya gano cewa ya yi kuskure ba daidai ba ya nemi Allah gafara to Allah lazu maghfira sahibul maghfira ma'abuci gafara ne liman aqla'a wa taba da duk wanda ya ya kare game da abun da yake yi sannan kuma ya tuba ya bar abun da yake aikatawa idan aka ce zu maghfira ubangiji yana gafarta ma wanda idan ya tuba baya ƙara wayar laifi ne sabanin wanda yake yin tuba yau ya yi aikin sabo ya tuba ya koma ya tuba ya koma wannan ba Allah baya san sa shi ya sanya Allah subhanahu wataala a tahrim ya kira masu imani yace ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki tuba tsarkakakke tuba mai kyawu shine ku tsira duk abin da kuke aikatawa na zinubai wanda ba daidai ba توبوا إلى الله توبة نسوها عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم تايو دليل yin wannan abun yin tuba da kuka yi wa Allah zuwa ga Allah subhanahu wataala to Allah ya gafarta muku kurakuranku daga cikin shurutan tuba inji malamai tuba da sharadi guda guda uku wanda in ya shafi haƙƙin Allah subhanahu wataala amma idan ya shafi haƙƙin dan annabi Adam to sharadinsa guda guda hudu ne da farin annadamu ala ma fat yin nadama mutum yayi da na sani akan abin da ya aikata na laifi mutum yayi da na sani yaji ba dadi a zuciyarsa bisa abin da yayi na kuskure na sabon Allah subhanahu wataala yana mai zargin kansa wannan shine annadamu ala ala ma fat so da yawa ana samun mutum yana sabon Allah amma baya ganin ba daidai yake yi ba idan ka ga mutum yana sabon Allah a duniya kuma a zuciyarsa baya gamsuwar cewa aikin da yake yi ba na daidai ba ne wallahi al'adun Allah na da manufar ya halakar da shi ne kawai ka sama Allah ido a cikin al'amarinsa amma daga lokacin da mutum yake yin sabo ya dinga jin ba daidai ba a zuciyarsa to hanya ta cewa ashe akwai sauran imani a fitar da shi da mu dan annabi adam ba yadda za a yi rayu baya kuskure ba duk imaninka e duk imaninka duk takawarka duk haddaka da alkur'ani mai girma duk fahimtaka da tafsirin alkur'ani duk karatunka da bukhari da muslim da abu dawud da tirmizi da nisa'i ko jiya da zakari karatu to sai an waye gari kana kuskure a rayuwa da duk ba masumi bane kuma ai Allah yana son ma mutun ya ya dinga neman sa gafara dan ya gafarta masa mun karanta wannan to da haka annadamu alama fat wanniyatu alla ya'uda ila dhanbi ka kudurta a zuci cewa wannan laifin da da kai da kake jin ba daɗi da aikata shi to ba za ka sake koma a kansa ba ba wannan dai laifin sai dai a karbi wani ba ne shi ba amma wannan laifin kam ba za ka sake waiwayensa ba za ka sake irin wannan ba sannan kuma ka bar sabon Allah a lokacin da ya kamata ka bar lokacin da ka gano cewa sabo ne to idan ya shafi haƙƙin ɗan annabi adam sai ka ƙara kuma ka mayar masa da abin da ka haƙƙinsa idan ka zalunce sa ne to sai ka maida masa abin da ka zalunce sa a kansa misali kai ne ka zo wajen mai shago sai ka ba sa jaka goma ka yi sayayya ka kashe jaka misalin ka kashe jaka biyu wajen ciko canji sai kuma ka jaka takwas da rabi an ƙara maka yau kenan ya ƙara maka dala ɗari ko to kuma sai ka yi gaba da kayanka to sai ka ji ashe ba kyawu ka tuba to wannan ɗari sai ka zo ka ce wani wata ran ka cika min canji ba an kara ba sai daga ba na gano ai ɗari takwas da rabi ne da wannan ɗari ta kace sai kamar wasu da da wannan ɗari ta mai masa da kayansa domin ba hakinka ba ne wannan shine ka mai da abin zuwa ga zuwa ga mishi kuma dama ai Allah ya faɗa ko inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ubangiji yana umurtar ku da ku mai da al-amana zuwa ga mai ita duk wanda ka san ka zalunta to ka zo ka maida masa da wannan abu in kuma abu ne wanda yana da bukatar dole sai ka ka ka nemi sa gafara wani nayi maka ba daidai ba laifi kaza da kaza nayi maka kaza eh to ina neman ka yafe ne to shi kuma kada ya tsaurara sai ya yafe sai Allah ya yafe masa ko eh haka Allah ya ce wa asu ababakar siddiq ko eh, lokacin da aka samu ɗaya daga cikin eh, wanda yake kula da su wanda shi abubakar shine ke dauke da yauninsa misbah misbah ah, wanda abubakar shi ke dauke da yauninsa to kuma sai zama to munafikai a garin Madina suna yaya ta cewa ga diyar Abubakar Siddiq matar shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam an kama ta da wata badakala wanda wannan sharri ne na munafikai da su kullum munafikai ba sa yada alkhairi sai sharri akwai mutanen da suna dan Allah ya halitta mala arama wallahi ba su taba ga yin alkhairi ba a rayuwa sai ga su yi bayani kan arama to sharri ne amma duk wani alkhairi sa ba za su faɗa ba to wannan alama ce ta munafici Allah ya kare ya Allah ya kare da zama da da irin wa'annan mutanen kuma dole a irin wannan zamanin sai kai taka tsantsar da su Allah ya kare mu da zama da su munafiki da zama da munafiki gwara da zama da kafiri da Allah ya jarrabe ka rayuwa da munafiki ko wallahi alazim gwara a jarrabe ka da zama da wanda yake kafiri 100 bisa 100 domin shi ba munafikin kai kullun yana tare da kai alkhairin ba zai taɓa faɗa ba amma sharrin ko zai ta yaɗawa to minafike suka kirkiro wannan maganar shi kuma shi ma sai ran kama kasa akwai mutanen da ba su iya bakinsu ba kullum dai an ce an ce ai shi yasa annabin Allah ya ce inna Allah yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salata Allah ya yarda muku ababe guda uku kuma yana kyamar abu guda uku daga cikin abin da Allah yake kyama Allah ya kyamaci kila wa kala an ce an ce ka shaida mu da an ce an ce idan ka ji mutum ya zo ya ce maka wani ai an ce ka za sai ka mishi waye ce idan mai sai mutum ka ce ka liƙe wannan bakin maganar saboda gudun kada mu je kiyama Allah ya ɗauko bayanin kuma a yi tariya wai wani adam tafiya a ɗauko wannan maganar kuma mu yi tsido tsirma tsirma gaban Allah subhanahu wa ta'ala don haka sai misbah shi ma ya jera ya yaɗawa cewa ga abin da Aisha ta ta aikata to lokacin da Allah ya barrantar da Aisha radiyallahu anha wa ardaha Allah ya kara mata yarda to sai Abubakar Siddiq yace ba zai kara infaki ba ci yadda mista tun da shi aka hada baki har da shi ke ga fadin abin da ya samu diyarsa to shine sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya sai tun akan akan wannan zance na Abubakar Siddiq akan cewa su yahi ala tuhibbuna ayyaghfira Allahu lakum shin ba ku san kuma Allah shi yahi muku ba ka son Allah ya yafe maka mutum da kana son Allah shi yafe maka kai ma ka yafe daga wanda ya zo har ya nuna cewa ya yi maka laifi a rayuwa wani ka yafe min to in son samu ka yafe masa eh kullum ka dinga ka dinga kallon gaba bar kallon baya eh ka rayuwa ka daina ganin abin da ka baro a baya ku dinga kallon gaba me kuke fuskanta a rayuwa domin duniya duk yawmul laka ne ko yawmul alayka wataran da hannunka wataran kuma da hannun da hannun makiyanka daga ana son in za ka yi rayuwa to ka iya buga kwallo kai daga san dan kwallo ne ba eh daga san kilin abin nan kula bikin kwallo ne yau da man mai ci ana cin sa ko wanda ke ganye ana yin ana ganyen sa ko yau ka ci ne gobe a ayi ganye a kanka haka rayuwa take yau kai kike yin wasan kuma gobe wasu suke suke yin wasa ko haka rayuwa take idan ka fahimci wannan ko to wallahi zaka iya zama da kowa lafiya lau a duniya cewa yau dare ka ne gobe da da wani suka gane cewa ashe al'amari na Allah subhanahu wa ta'ala ne to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya kuma gafarta muna Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna sai ce wa zu'i qabil alim kuma shi Allah ma'abuci ko azaba ce mai tsanani Allah subhanahu wa ta'ala yana da azaba mai tsanani wa duk wanda ya ya dace akan sabon Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya ga sabon Allah har ya gano abu kaza sabo ne kuma sai ya tuba wa Allah ya bar wannan abun to ba shakka wannan hanya ce ta Allah ya kama su dage masa azaba shi yasa Allah ce wa zu'i qabil alif ubangiji ma abuci azaba ne wanda yake mai radadi malai suka ce ita al azabul alif ko iqabul alim azaba mai radadi azaba ce wadda a kowace gabar mutum azabar ta sha bambanta wadda ake mai ruwata idan ka ji Allah ya ce azabun alim to ana nufin azabar da za a yi ma kunne daban wanda za a yi wa idanu daban wanda za a yi ma baki daban wanda za a yi wa gangar jiki daban kowace kowace gaba a jikin mutum da irin nau'in azabar da Allah subhanahu wa ta'ala za yi mata da haka ba a son mutum ya dace a kan sabon Allah subhanahu wa ta'ala idan ka gano ka yi kuskure to ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka shi Allah tsafi yake a shirya a kore yaushe Allah subhanahu wa ta'ala ya ya gafarta wa bayansa yana jin daɗi Allah yana jin daɗi ya ya gamarta ma dan annabi adam ba gashi ba hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda al-imam an-nawawi ya kawo hadisin al-riyadus salihin cewa wanda da cikin bawon Allah yana tafiya a sahara ya zo cikin tsanin ana tsananin zafi ana tsananin ana tsananin zafi wato da abincinsa yana saman dabbarsa sai wannan dabbar ta ta gudu da abincin yanzu kawai ya sanu da ya mika ya mika ya ba da ci cewa bai da mafita kawai yana jiran mala'ikan mutuwa ya zo da fitar rayuwarsa barci ya doke sa yana falkawa da ya tashi sai ya ga ga taguwarsa ko kuma dokinsa da taguwarsa ta dawo da abincinsa kuma ta dawo shi jiran mutuwa yake yi yana falkawa daga barci kawai sai ya sai ya kama linzamin taguwar saboda tsananin jin daɗi ya ce ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka saboda jin daɗi yana jin daɗi ya ce Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka to manzala ke cewa Allah ya fi wannan mutumin jin daɗi bisa a kan ɗan annabi adam idan ya yi kuskure ya ɗaga hannu ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa shi sanya Allah ya kira alu Allah ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah baki da ya kuma su imani domin ku rabota a duniya da da alkiyama ka zaman to mai yawaita kowa ma Allah subhanahu wataala ta hanyar tuba bisa zunuban da ka aikata domin a kullum sai mun yi zunubi yanzu idan zaka zauna ka wakar ka adalci a ce ka kirga zunubin da idanun da ke yi da ido mace nauyin da kake kalla wanda bai halittar kalle ta ba ‘yan mata nawa ne kasan wani hasuna suke suke aran ba ka yana ‘yan shila wani istilahi ne na gayu ne suna zaune ana tsira kasan kirayen gayu to idan ba ka karance su ba wasu kwad ba ka ganewa eh yadda kasan suka canza ma kwaya suna a garin nan ya ga canza ma kwaya suna ga ji ana ta makka idan ka ji gaya ce ‘yar makka to yana nufin mutum ya kwaya yake yi ke na ko to haka zai gaji ana ta gaji ana ta in shila kana yan tsisaye kana tsammanin wai tsisaye da Allah ne wai ashe wani karatun ne daban Allah ya gafarta muna Allah ya gafarta muna to da zaka zauna ka wakin ka adalci da wuni tsakaninka da wanda ya halike ka abu nawa ka kalla wanda haramun ne ka kalle shi kuma ka kalla wannan hisabi ho mai girma ne abu nan ka kalla wanda haramun ne ka Allah ya haramta maka amma kuma kai ka kalla abu nan ka saurara wanda Allah ya haramta maka saurara kuma ka saurara ababai nawa kai wanda haramun ne Allah ya ce kan kai kuma sai kai to ashe idan baka tuwo ma Allah ba suka tattaru kuma har mutuwa ta zo baka baka tuwo ba to ko ka tuwo Allah bai karba ashe gwara kana yi ana gogewa kamar biyan bashi in ka doka ka zo ka yi darsama da barci kuma shi bi a gobe a ƙara maka kuma ka zo ka zuba ko waka ake da buƙatar Allah yana jin daɗin wannan al'amari ya Allah muna masu ɗanɗantar da kai zuwa gare ka Allah ka gafarta muna kuma wa'annan fa ni'imomi ne Allah ya shimfiɗa maka ido ni'ima ce kunne ni'ima ce hannu ni'ima ce ƙafafu ni'ima ne kuma sai ka sarrafa su baka baka cika wa Allah ko dala ba wajen halittar wa'annan ababen kuma sai ka yi abin da shi Allah ya haramta maka kuma sai ce to ga yadda za ka yi ka nemi shi ya gafarta maka akan wannan abun yanzu don Allah in Allah ya ce in Allah ya ce ka biya sa ababen da ka gani a duniya kana da abin da za ka biya shi Allah ya ce kawai ka biya Allah ya maka faktir ta wata guda ta wata ɗaya a ce kawai ga abin da ka biya Allah yana so ka biya shi amma ba yadda za ka shiga Facebook kai kallon ababen da ke faruwa ko TikTok ko instagram ko telegram dole sai ka zuba mega ko dole sai ka biya amma ba Allah a garanci ya maka kuma sai ce in kai ba daidai ba shine ya yi ka kuma ga waɗannan ababen yace kai ne misne ya gafarta maka to me kake ji ya naka ji kai da ta ayati maka Allah subhanahu wataala ka yafi mana baki daya shi da cewa zuƙi ƙabin ali ubangiji ne ma'abuci azaba ne mai raɗi da duk wanda ya ka girman kai ya kiro kan Allah subhanahu wa ta'ala gafara ya Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته Mm.
أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون به آذانهم وقر وهو عليهم عمى Mm.
أولئك ينادون من مكان بعيد Allah ya ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyun wa 'arabiy qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وبل سبحانه وتعالى باين يا أنبتا من أبن دي شاهي فصاحة القرآن من جرمكو sai ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyya da musu Allah subhanahu wata'ala mun sanya wannan alqur'ani mun sabkar da shi ba da yaren larabci ba domin da aka ce a'jam al'ajam to ana nufin duk wani yare a duniya wanda ba larabci ba duk wani yare a duniya wanda ba yarabci ba ajamanci ne ajam ajaman duk wanda ke wata magana a duniya in dai ba a harshen larabci bane to ba ajami ne jama'a mun fahimta wanda kaga ashe ajima suna da yawa ko ajima suna da yawa Eh, saboda fifikon larabci a duniya kenan Allah ya faddala sa Allah ya kuma tace lugar da za a yi magana a gobe- a- a gaban Allah ran tashin kiyama ita ce lugar da za a yi magana gaban gaban Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya ce da mun sanya alƙur'ani mun saukar da shi ba a yaren larabci ba a wani yare wanda ba na larabci ba Allah ya ce da qalu da mushrikai da kafirai sun ce laula fussilat ayatu dan ni Allah subhanahu wa ta'ala bai rage bai bai bambanta ayoyinsa ba dan ne Allah subhanahu wataala bai bayyana ayoyin ba a fayyace sai aka tashi da wani yare wanda baya cike da fasaha kamar ta ta, ta shi larabci sai suka ce a'jamiyun wa arabi wannan maganar suka ce ai da Allah subhanahu wataala ya sabkar da wani bangaren eh da da sun ce da Allah ya san dan ne Allah ya saukar da shi wani bangare ba larabe wani bangare kuma ba ajamanci daga kaga misalin ai abinda muke faɗa mu ce eh, bagwari ba waye bagwari na'am wanda bai jin yaran da kake yi shi ne bagwari ko kaga kenan kai ma in kace wani wuri kai zami ba haka bane to da duk wanda bai jin larabci bagwari ne arama kai duk wanda baya cin larabci ba bayan ne a rana shi gwara suna da yawa ko amma ba mun wanda ke gwara da wata ma'ana ya ka ce al'ajam aiko cikin annabawan Allah ba duka wanda suke larabawa annabawan Allah takaitattu ne guda biyar ne shi wanda suke ba suke larabawa takaitattu ne Allah ya yatar da mu suka ce a'jamiyyun wa arabi dan ni Allah kai ya Allah zai sabkar da shi alqur'ani watan da yare wanda yake ba na larabci ba alhali wanda aka sabu kamma da shi a ƙur'anin ba larabe ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ne ne ba larabe ne ko annabin Allah ba larabe ne to da Allah ya saukar da ƙur'ani da wani yare to da su su za su faɗa saboda Allah ya san dan annabi Adam wala yunabbiuka mithlu khabir Allah ya san mutum saboda dan annabi adam tsake rage kwarai da gaske sai Allah ya ce inda mun saukar da shi da wani yare wanda ba larabci ba akan manzon Allah to da su za su ce me yasa Allah ya saukar da Qur'ani ba larabci ba ba larabci ba a yaren larabci ba alhali wanda aka saukar da alqur'ani shi shi shi ba larabci ne ga yarensa kuma aka saukar masa akan wani yare sai Allah subhanahu wataala ya kore duk wata shubha duk wata hanyar da mutum zai samu ya suka akan alkur'ani da girma Allah ya toshe duk wata fakakka da mutum zai samu ya yayi suka game da wannan shi alkur'ani mai girma da wannan ne Allah ya faɗa a cikin suratu Ibrahim Allah ya ce wa ma arsalna min rasul illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum fayudillu Allah man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-azizul hakim Allah ce wa ma arsalna min rasulin ba wani annabi da muka aiko a cikin manzanni illa bi lisani qaulihi ba ce yaran da yake magana da shi to yaran al'ummar ne yaran da yake zance da shi yake fada yake magana da shi yaran wannan al'umma ce misali da za a turo misali a ce za a turo annabi wannan kabila ce ta Hausawa to ba za a dauko ba zabar mi ba a turo musu saboda bayan jin wannan wannan yaren to in Allah zai turo annabi cikin al'umma sai ya bibi yaren da suke magana da shi sai Allah ya aiko annabi ne cikin waɗannan mutanen sai sai Allah ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan Allah yayi masu yawa masu imani baiwa lokacin da Allah ya aiko annabi daga cikin daga cikin larabawan ne Allah ya cirayo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sai Allah ce li yubayyana lahum saboda ya samu damar musu bayani ya fayyace musu al'amura ya nuna musu Allah subhanahu wa ta'ala sai ce fa'idin Allahu man yasha amma da haka kuma Allah sai batar da wanda ya ga dama duk wani fa duk yadda za ka yi masa bayani wallahi sai ka bar sa a matsayinsa da kiki bai ganewa jama'a mun fahimta abu wanda shi ta haka Allah ne shi bai fahimta in ka sauke masa Qur'anin duniyar nan gaba tun daga Fatiha har nasu bai gane komai baya ganewa bai fahimta ai an yi su ko tun zamanin annabi muhammad larabawan ne fa sun iya yaren larabci uwa da uba larabawa annabi ya karantar da su ya musu wa'azin amma ba su fahimci komi ba kuma wannan wata hanya ce da allah ke so ya nuna ma masu da'awa cewa ba dole bane in ka zo kai wa'azi kowa sai ya so kowa sai ya ji ka ba dole bane saboda annabawan ma an samu an yi musu inkarin balantana kai kawai ka iya abin da za ka iya yi kenan ko sai Allah ce to sai Allah ya batar da wanda ya ga dama wa ya haji man ya sha kuma wanda Allah ya ga dama kuma sai ya sa ya gane ya ce wa ya fahimci da'awar annabawa wa huwa al-azizul hakim Allah subhanahu wa ta'ala wata shine wanda yake al-aziz magwayi kuma al-hakim shi ya san abin da yake yi kuma abin da ya dace da mutane a shu'ara'i Allah yake cewa walau nazzalnahu ala ba'd al-a'jami fa qara'ahu alayhim ma kanu bihi mu'minun mu'minin afwan Allah ce walau nazzalnahu ala ba'd al-a'jami da musu Allah mun sabgar da alqur'ani akan wanda ba balarabe ba wanda yake bagwari kamar da muka fassara ko fa qara'ahu alayhi sai yazo ya karanta musu qur'ani Allah ce ma ganu bihi mu'minin wallahi mutanen maka ba za su imani da shi ba ba za su imani ba to sai Allah ya turo musu wanda yake balarabin wanda yake kuma a yarensu guda kabilarsu ɗaya su guda ɗaya kuma sun san mahaifarsa sai Allah ya turo shi a matsayin annabi a cikin duk da haka kuma ba su yi imani da Allah subhanahu wata suka ce dan ni shi kenan sai a rasa wanda za a dauko a bai wa annabtaka sai wanda yake marayi marayi a rasa wanda za a ba annabtaka duk mutanen nan ga ina mutanen ta'if eh ina mutanen ta'if ga su Abu Jahal manya manyan mutane ba a ba su ba sai kawai wanda ya taso dan cike yaro wannan da'awa ce ta ta mutanen farin ko Allah ya kare ni Allah subhanahu wataala ya kare ni wa suka ce a'a laula fusilat ayatuhu a'jabiyyun wa arabi suka ce ina ma dan Allah bai san kaddan alqur'ani da yare bi ba to sai a samu yare bangare guda larabci bangare guda wata langa kuma sai alibo ta langa ta duniya kuma wanda ta shahara sai a san kadda ita da shi kaga akwai kauyen cikin al'amarin ko eh a saukar da shi wani bangare misali a aji suke nihi to ina ba a ce rabin ƙur'anin da larabci da kuma rabi da wani yare ai za a yi fahimta haka to sai Allah ce kulhuwa lillazina kulhuwa lillazina amanu hudan wa shifa ka gaya musu shi alƙur'ani Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi shirya wa masu imani duk mai imani yana shirya ne da alƙur'ani mai girma alƙur'ani yana yana shiryarwa inna hada ƙor'ani ya hali lillazi iya akwam haka Allah ya faɗa yana shiyarwa kuma ban ga wani abu ba a duniya wanda yake iya saita mutum ya daidaita kwakwalwar mutum kamar alƙur'ani da girma shi fa alƙur'ani duk wani mutum a duniya ya tattara shi ya yi bayaninsa ba wani mutum a duniya ba ce sai da ƙur'anin ya tattara in ɗan kasuwa kake akwai kasuwanci a ƙur'ani idan kai ma'aikacin gwamnati ne akwai aikin gwamnati a ƙur'ani duk wani abu da kake fama manomi kake akwai zancen noma a ƙur'ani makiyayi kake akwai kiwo a ƙur'ani duk abun da kake yi kai malam ko ko a daidaita saukanci ko a daidaita take yi ko to akwai bayanin a daidaita cikin alƙur'ani sai da kawai alimahu man alima wa jahilahu man jahila in karatunka ya kai za ka gano wannan abu ko shi ƙwari ya tattara mutane baki daya ya ba mu labarin al'ummar ta gabata da kuma al'ummar yanzu kuma da wanda za su zo nan gaba duk ya bayani ƙwaranin gaba ɗaya ya fayyace Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu alƙur'ani su ga sai Allah ce kulka ce da su huwa lillazi na amanu hudan wa shifa shifa alƙur'ani ga masu imani shirya ce yana nuna musu hanyar da kake su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ku yi kaza za ku samu kaza ku yi kaza za ku samu kaza ku yi kaza kaga sai Qur'ani ko kai sallah za a baka lada kai sarka za a baka lada kai kaza lada za a baka kai aure ka diga har aure fa in kai ka more kuma ga lada a kalle ka ai maka kulliya ai maka murmushi ka ji dadi kuma Allah ya baka lada to in ba Qur'ani ba tattara wannan zancen da Allah kaga malam gauraye Allah ya ji kansu Allah ya wata shi ƙur'ani ya haɗa ababe jewa wallahi azim ka aihu iya ka mutu su maka addu'a Allah ya baka lada sai ƙur'ani duk shi ne tattara wannan zancen ko kaga hudan gwani shi yana nuna mutane zuwa ga hanya ta ta shirya yace ku yi aure don ku samu ƴaƴa sai kuma wa'annan iya su zamanto amana ce kuma ku sauke wannan yau ne ku shiga aljanna mutum da yawa malam za su shiga aljanna da ne biyansu wallahi azim akwai uwayen da za a sanya su aljanna da ne ƴaƴansu dalilin ɗansa sai Allah ya kesa aljanna to ina ne aka yi bayani a yi aure ba ƙur'ani ba ina aka yi bayanin suna ba ƙur'ani ba ina aka yi bayanin tarbiyya ba ƙur'anin ba duka sai mutum ya bi sai aka ce to ga abin da zai samu na shirya zuwa ga abin da yake zai haɗa mutum da Allah subhanahu wa ta'ala to kuma wani wata gaba mai muhimmanci a wannan ayar shine kayi kokari ya zama to tsakaninka da mahalicinka akwai alliance akwai alaka ka yi ƙoƙari ka kulla alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala na rance maka da Allah duk wanda ka kulla alaƙa da shi a duniya in dai tsakaninka da Allah babu alaƙa aikin banza ne kuna mutuwa da kana rabuwa da su to in ba Allah yi hankali ba in ba ka tara ba ko ɗinka ba a kula da su ka san idan ka ga mutum yanzu duniya ne ka ga mutum ya mutu ana kai kawo a gidansa to kawai ya bar wani abu ya bar wani abu ne akwai mas'i ba haka bane amma idan ka zama to fakiri Allah ya jikan Allah ya jikanka to kawai addu'an ma kai yo saboda gadan ma ba ka bar koi balantana a zo a taru ana cewa a sha qur'ani wasu dai wasu dadi ba ka bar gobe ba ba wani abu da ka bari to kuma diyanka ba wanda zai kula da su in ba kai wa Allah aikin alkhairi ba kuma Allah ya kula maka da ayyanka a rayuwa Allah ka sanya mu wanye lafiya Allah ka sa mu wanye lafiya sai Allah ce washe ba kuma ƙur'ani waraka ce alƙur'ani waton waraka ce shi alƙur'ani yana warkar da rashin lafiya na gangan jiki yana warkar da rashin lafiya ta zuciya yana warkar da duk wani rashin lafiya da mutum yake iya fama da shi duk wani rashin lafiya da kasan ana iya mutum ya yi fama da wannan rashin lafiyar ko to alkur'ani yana warkar da wannan rashin lafiyar shi alkur'ani gaba ɗayansa waraka ne domin yana yana tsoratar da mutum game da mummunan ɗabi'u da halaye lalaku da kuma mummunan aiki kuma yana karantar da kai cewa idan ka yi maka toma Allah subhanahu wa ta'ala sai a wanke maka a wanke maka zunubanka ka dibi irin yadda Allah ya kira a cikin alkur'ani a Yunus aya ta hamsin da bakwai Allah ya ce ya ayyuhan nasu qad ja'atukum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur Allah ya ce ya ku mutane hakikan wa'azi ya zo muku daga ubangiji subhanahu wataala an yi wa'azi ko ba yi ba yanzu wani irin wa'azi ne duniya wanda ba kai ba babu wani wa'azi da za a yi a duniyar wanda ba yi shi babu duk wani abu da ka sani in ka ga mutum har yanzu ya an wayi gari mun tafi kiyama kaga mutum a jahannama to daga gaci ne kai shi ba don bai sani ba ne ba wanda bai san abin da yake na kuskure ba ba kuskure ba ne ba wanda bai san wanda ba yadda duk duniya duk duniya ba wani mazinaci a ƙasar nan da zai ce maka shi shi bai san zina ba haramun bace ko akwai shi kana ganin akwai wanda yake ganin sata ba haramun bace kana ganin akwai wanda ya ɗauki luwaɗi yake ganin sa aikin ƙware ne kenan kowa ya sa kawai sai dai kawai nazgum min ash-shaytan daman Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shirin zai jabinci lamurran wasu daga cikin bayu su ta hanyar batar da su Allah subhanahu wa ta'ala ya kare to Allah yake cewa wa shifa'un lima fi sudur qur'ani yana warkar da abin da ke cikin zuciya duk wani abu na zuciya alqur'ani na rashin lafiya na shakka da tsatsa da bakin ciki da hasada da hikidu da bugudu duk ƙur'ani na buɗar da su idan mutum yana fama da rashin lafiya ta ta hasada misali kusa rashin lafiya ne ko ƙyashin ni'imar da Allah ya yi wani ka ji baka ji daɗi ba ai wannan ba sai an ce baka baka da daɗiya ba to kana da buƙatar ka ga babban dokta kuma a duk duniya ba wani likita da ya kai alƙur'ani da girma ko akwai to shi ƙur'ani yana warkar da hasada ƙur'ani yana warkar da ƙeta ƙur'ani yana warkar da zalunci ƙur'ani yana warkar da duk wani rashin lafiya da yake yake iya addabar zuciyar mutum yanzu likitoci na duniya idan ka je baka da lafiya za a auna ka ne dai a cika da matsala a zuciya sai da a rubuta maka maganin da zai saukar da wannan abun amma a samu tsantsar maganin kamko to sai an kawo alƙur'ani alƙur'ani mai girma sai Allah ce wa hudan wa rahmatul lil mu'minin kuma alƙur'ani shiriya ce da rahma ga masu masu imani Allah ta sanya ƙur'ani ta sanya sila shiriya mu duniya da da alƙiyama al-isra'i Allah ce yake cewa wa nunzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara Allah ce muna sabkarwa daga cikin al-qur'ani kamar gaba shi qur'ani gaba ɗaya waraka shi ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala da masu dube karatu mun adda'u wad dawa mun karanta yace so diyawa zai jibe da lafiya ya rasa rashin lafiya da ke yake fama da shi kuma ya yi neman daftarkin da zai bizi da kinsa ba su takinsa balantana ya ba sa magani ya ce sai ya dinga makansa magani da alkur'ani mai girma ya ce wallahi da fatiha sai ya samu warakar da warakar da mutum baya tunani ko mutane dama za su zo suna ce masa wani muna ji muna fama da matsala ta kaza da kaza da kaza da kaza sai ce je karanta alkur'ani mai girma karanta fatiha domin akwai asrar shi fa ita fatiha arama alkur'ani gaba ɗaya sura 114 aya 160 da yan kai alƙur'ani gaba ɗaya ya tattaro sirrin yana cikin fatiha baki ɗaya duk alƙur'ani ma'anarsa gaba ɗaya tana a cikin a tana cikin fatiha shi ya sanya ai fatiha ba abinda mutum zai yi wasa da shi bane ka duba so nan mutum ke karanta fatiha a wani so sha bakwai a duk sallah sai ka karanta fatiha da aka kai wasa da karatun da karatun fatiha ko misalace wallabi da la yu'minuna fi azanihim waqar wa inna musliman da alqur'ani ba Allah ya ce a cikin kunnuwansu waqarun akwai wata wani wani wata sama'a wata ikutar da take taushe musu jin abin da ake karantar da su yanzu idan mutum ya sanya bluetooth a kunya ko kuma ya sanya ikutar yana sauraron ko kida ko wani abu idan kana kusa da shi kana masu magana yana ji musamman ma idan dan bana bakwai ne dan demil ya tadda ka san yaran yan demil da mazan da matan sai ne du'a'i yaran yan demil ko da mazan da matan sai du'a'i Allah ya kare za ka shi yana kawai su qur'anin bai da waka dai kawai musamman ma matasan mu yan adaidaita Allah ya kawo na agaji wani fa cikin azumin nan fa cikin azumin nan ana azumi shi karan kansa yana azumi amma saboda tsatsar zuciyarsa ba ta iya hararo girman Allah ba wallahi baya aidi mai sauraron kiɗa wajin yake kamar dole in ya sanya kiɗan kile yake zauwa kasan akwai irin sakarkarun mutanen nan daga cikin masu shaguna da masu adaidaita sai ga mutum yana ce maka wai wai music yana yana yana yana jayo kiliyan subhanallah wannan wa'azi ne na ogan in banza shaidan la'anatullahi alaihi daga lokacin da kaga mutum yana da irin wannan fahimtar ko to ka tayya shi da addu'a Allah ya shirye sa amma shaidan ya samu rabo akan sa wallahi shaidan ya samu rabo akan sa Allah ya ce wa fi azanihim waqab a cikin a cikin kunnuwan su akwai abin da ke taushe musu ba sa jin ba sa jin kirar da ba sa jin kirar Allah subhanahu wataala shi yasa suke ma cewa a talabawa cikin alqur'ani da girma kasan akwai wanda saboda tsabar waka ta tarata zuciyarsa wallahi qur'anin ma bai iya hakura ya saurara qur'anin ma bai iya saurara yau da mun aqida ce ta ta rayuwa da Allah ya dadi an tadan annabi adam da shi yadda ka san huta da da da da essence da da da wuta ba sa haduwa ko haka ne in ku kaga an hadu mi za a yi dole sai dan yayi galaba akan daya to haka waka da alkur'ani ba sa haduwa idan ka ga mutum yana shaukin sauraron waka a zuciyarsa to yake masa wuya ya iya sauraron alkur'ani mai girma Eh, yake iya wuya sai ga jira to ai ai ko malamai ma sun san wai akwai dadi yo kai saboda Allah akwai abin da kai Qur'ani dadi dan Allah akwai abin da kai Qur'ani dadi dadin Qur'ani fa ya sanya duk sallah guda biyar ba abin da ake karantawa sai shi baka lura ba duk sallah duk duniya kuma duk inda ke da kai musulmi ba abin da suke karantawa sai ni yau mawaƙi da kake ji kana ganin kamar shi ɗan gaban goshinka ana fita wata ƙasan ma ba a san shi ba ba a san shi ba amma ƙur'ani ba wani ɗa da mace ta haifa a duniya wanda bai san ƙur'ani ba babu shi kuma kaga aka sauka mafiyayyin halitta annabi muhammad yanzu ana ka je ka ɗauki kadibe da harabi ta cika da da masu aikin umara ka ga in irin su su da suka shiga gaba yana ba da sallah aran ma ka ji harabi ta ɗumi wata natsuwa ta sauka ba abinda za a karanta ko mutum ya ji yana natsuwa yana jin daɗi yana cikin farin ciki kamar mi kamar alƙur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ka ƙara mana san alƙur'ani a zukatan to shi Allah ke cewa fi adanihim waqar sai ce ulaika yunaduna min bak eh wa huwa alaihim ama sannan kuma wannan wannan wannan gishawar da Allah ya sanya musu ya kasance su makantattu ne ba sa shiriwa ba sa ganin shari'a ta hanyar alkur'ani mai girma ba sa ganin gaskiya ta hanyar karanta alkur'ani balantana su shirye su ka su bi Allah subhanahu wataala sai ce ulaika yunadawna min makanin ba'id wa'annan su ne wanda ake kira watan daga wuri na nesa ma'ana kamar dai wanda yake kiran su yana kiran su ne daga wuri mai nisa ko ka kira ba sa ba sa ji misalin wanda ke da bluetooth a kunnensa ko kuma ikutar ya kai volume ƙarshe kuma ya tadda ya tadda marusu musamman irin na da za a yi zamanin nan to ya ji kawai wata jahannama tana ta gugun gugun cikin kunnensa ko kana kiran ka bai fahimtar abin da kake kake gaya masa wannan Allah ya sauke shi yasa kake ganin galiban yaran su dan ana ta jujjuyewa Allah ya sauke Allah subhanahu wataala ya kare sai ce wa ulaika yunadawna min makanin ba'id ai kamar dai wanda yake kiran su yana kiran su ne daga wuri wanda yake mai nisa ba sa jin su yanzu misali idan ka hau masallacin darul hadith nan sai ka hau sama sai wani yana can daga can misalin sauran dan arada yana can su saman su kuna ganin juna in kai mai masana in kai masa magana yana jin ka eh yana ji to Allah yake kamar dai haka ne kamar dai haka ne ba sa fahimtar abin da ake faɗa musu sai Allah ya ce ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وبني cewa ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة موسى الله سبحانه وتعالى مبي وأنبي موسى أي إمران للتافي kamar da Allah ya bai wa manzon Allah littafi ko an bai wa annabi Musa at-Taura aka bai wa manzon Allah al-Qur'ani mai girma to shine Allah ya ce mun bai wa annabi Musa littafi kafin kai zauraka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam eh kuma mutane suka yi wa annabi Musa irin abin da ake maka annabi Musa ya sha wahala annabi Musa ya sha wahala wallahi rayuwa da gwamnati irin ta Fir'auna kai irin gwamnatin fir'auna da ba a tausaya wa talakawa to wannan gwamnatin da'awa a cikinta akwai jidali ko kuma a ce shugaba kamar fir'auna ne to wa'azi zai masa zai yi wuya kwarai da gaske zai yi wuya shi ya sanya ai Allah ya ce wa manzon annabi Musa da shi da annabi Harun faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha idan kuka ji kuma sa wa'azi to kan ku gashi jahannama fira da kace kawai fir'auna kana mutuwa wuta e ka san akwai irin wannan kana mutuwa wuta waye turo ka ba a tura ka wannan ba annin kake ba bashiru wala tunfiru inji manzon Allah ko kuwa mutane bushara ka kuwar mutane to ka nuna musu eh kai masa nasiha ne mai laushi ka nuna masa girman Allah subhanahu wataala ya gano waye Allah saboda abin da ya sa zuciyarsa ba ta bi ba dan bai san Allah bane in ya san Allah duk wanda ya gano Allah to bai yarda ya bauta mu wanda ba Allah subhanahu wataala ba to Allah ya fakhsu li fafi aka yi sabani game da annabi Musa shine ma'ana an yi masa eh an karyata annabi Musa wasu sun karyata shi wasu sun imani da shi da mu haka rayuwa take eh ba ta yiwa ka zo ka yi abu kowa ya so ka ɗari bisari mustahil ko impossible a siyasa ce a fagen karatu ne a ko hatta ko da kuɗi gare ka yanzu ko da Allah ya baka kuɗi misali a ce duk garin nan kullum ka tashi kana ma kowa kana kyauta kana tura mutane umara kana tura mutane aikin hajji kana biya mutane abinda Allah ya sauwaka na ka ba su to wani wallahi ba ka burge shi ba yadda za a yi kirme ba ya son ka kawai haka da sai ya ci kawai bai yin ka haka Allah ya yi mutane a rayuwa ba yadda za a kai haɗa kowa ka haɗa mutane wuri guda har abada har a tashi kiyama mutane ba za su haɗu a wuri guda ba har a tashi kiyama wala yin zamu na muktari fi hajji Allah ko ba za a gushi ba ana masu saɓani daga kawai ka iya abin da ka samu ka yi na da'awa to Allah ya ce fa kuka lifa fihi wasu sun an yi saɓani game da annabi Musa wasu sun karyata sa wasu sun yi imani da shi annabi Musa da an samu an karyata manzon Allah wasu kuma suka yi imani da shi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai Allah ce walau la kalimatu sabaqat min rabbika ba dan da wata kalma da ta gabata daga ubangijinka ba cewa Allah ba zai mutane azaba ba sai an gane dan a kiyama sai an je sai an je kiyama sannan a abeto aikin dan annabi Adam ai musu hukunci to Allah ya ce laqad ya bainahum da wallahi Allah ya gaggauta mutane azaba jama'a mun bayyana ba don da kalma da ta gabata daga Allah subhanahu wa ta'ala ba cewa duk abin da za a yi al'ummar da za ta yi Allah ba zai kama ta da azaba ba sai an je kiyama Allah ce la qudiya bainahum wallahi da mun gaggauce musu azaba sai Allah ce wa innahum la fi shakkin minhum murib basu gushe ba suna fasu shakku lalle su suna cikin shakku da kwakwanto akan annabin Allah kwakwanto mai girma Allah ya kare aya ta karshe sai Allah ya ce من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وبنتك سوى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد الله يتي من عمل صالحا duk wanda ya aikata nagartaccen aiki Allah ta fali nafsihi wa kansa ne yayi ma jama'a mun fahimta duk wanda yayi aikin a zo a gani aikin da Allah yake so kuma ya yarda wannan aikin Allah ya ce ba wani bane kaiwa kanka ne kaiwa idan kayi sallah ba wani kaiwa ba kanka ne kaiwa idan kayi azumi baka ƙara kowa da gobe ba kanka ne kaiwa idan ka je kai aikin haji ba kai ma kowa ba kanka ne kaiwa Allah ya baka dukiya ka fita zakka ba wani kaiwa ba kanka ne kaiwa idan ka taimaka ma bayin Allah kanka ne kaima duk abin da kai ka sa da zumunta kai karatun Qur'ani kai tasbihi kai tahmid duk abin da zaka yi na ibada wanda Allah zai baka lada ko kanka yi tsammanin Allah yana moruwa da wani al'amari cikin wannan abun abinda kai wa kanka ne kaiwa jama'a mun fahimta sai ce wa man asa'a fa alaiha kuma duk wanda ya munana yayi ba daidai ba kaje ka sha giya kai zina kai caca ka hana ma diyan gasu a kowanne suna nan su irin nau'in zunubin su daban ne shine kawai zai kula soyayya da yari amma ban niyyar aure ba sai ya bata mata da lokaci ya bata maka kansa da lokaci to Allah ya ce wa man asa'a fa alaiha duk wanda ya munana kansa ne yayi wa kansa ne yi wa duk abin da ka yi ba daidai ba kaka yi tsammanin ka wani ka yi ba a'a kanka ne ka yi ba sai ce umaru kuka bi zallamin lil'abi sun yi dai ubangijin ka bai kasance mai zalintar bayansa ba Allah subhanahu wa ta'ala baya zalintar bayansa Allah subhanahu wa ta'ala baya zalintar bayi ta yi mutum azabar aikin da bai yi ba Allah ba ya mutum ukuba ba tare da yayi zunubi ba sannan kuma azabar ba ba za a yi mutum azabar ba face sai an tsayar masa da hujja Allah ya tabbaye ka wai ba ai maka wa'azi bane baka ji kaza baka ji kaza ba me yasa kai kaza me yasa kai kaza lokacin ne za a yi mutum azaba Allah subhanahu wataala ya kare mu wa rabbuka bi dhallamin lil abid arun Allah yake cewa mun kafara fa alaihi kufru wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun duk wanda ya aika ya kafirce wa Allah subhanahu wataala idan ka ki zuwa wajen wa'azi ka zauna kai tsegumi kuka ci namun mutane kuka yi da mutka san yanzu duniyar yanzu la haula wala quwwata illa billah da ana ganin mata suke da tsegumi ko to yanzu maza sun ci suka ci ku kauce ku ba mu guri eh ku kauce ku ba mu guri sai dai wanda Allah ya kiyaye sai wanda Allah ya tsari ana zaunawa majalisu babu ta aikin komi wani ya yi kaza ai wani ya rabu da mata ce ai wani ya yi kaza wani wani bai tafi ba wani bai yi kaza kuma Allah bai tsoro gaba da kai wannan aikin ba fa kawai ai wani kullum ana gani da mota ya yi haka min ruwan kai wallahi akwai wani mutane da su suna da basu da aikin komi ba su na su sawa mutane idanu kawai sa idanu kawai sa ido kawai shi a haula na kowace idanu wannan musiba ce wallahi ya zama to ba ka da aikin komi sai ka saba bayan Allah idanu to aikin da kake yi na laifi wannan aikin ya fi aikin suke na laifi shi yasa kowa ya ji da kowa ya ji da alaikum anfusakum kowa ya ji da laifin sa wallahi kowa ya damu da kansa kaka damu da wani kaka damu da wani ka damu da kanka domin Allah bai tambayar ka wani kanka ne za a tambaya yace to duk wanda ya kafir cewa Allah subhanahu wataala to Allah yake cewa fa'alayhi kufruhu uqubar kafir cewa kanka sashi jiki magayi ko inji Allah Allah ce jiki magayi fa'alin kufuru zai gane cewa kafirci bai da rana sai ce wa mana amina salihan kuma duk wanda ya aikata nagartaccen aiki Allah ta fani a kusa yin yamahadu yana tana wa kansa shiryayen rayuwa ce gaban Allah subhanahu wa ta'ala a wata aya da isra'i Allah ke cewa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha idan kun kyautata Allah ce kun kuka kyautatawa idan kuma kun muna na kanku ne kuka muna na ba Allah ce ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah sani ne duk abin da za ku yi na alkhairi to Allah subhanahu wataala ya san wannan abun a hadisi annabi sallallahu alaihi cewa Allah yana faɗa hadisi da kudusi innama hi a'malukum ufsiha lakum aikin da kuke Allah na kidage muku wannan aiki Allah yana resan sai kin wannan aiki domin Allah ya sanya mala'iku masu rubutawa yanzu duk za ka zo karatu na fa za a rubuta da ke ka zo karatu rana ka za ka zo in kuma ka ta kace kallon ƙwallo za a rubuta ka ta kallon kokowa za a rubuta ka ta yi caca za a rubuta duk inda ka je ana rubutawa sai an je kiyama sai Allah ya fito maka aiki ka ga kanan falau mutum ya fito fili gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma hasibna hisaban yasira Allah ya kuma hisabi mai sauki to ai abin jin dadin ka ne ka zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa a fito littafanka a baka littafinka kana karantawa mun je wajen tafsiri mun je wajen karatun Qur'ani dan mu aka yi Bukhari dan mu aka yi Muslim dan mu aka yi Abi Dawud dan mu aka yi Muwatta Imam Malik amma ka zo gaban Allah subhanahu wata'ala ce shekarar da wani suka kobi da mu mu da mu aka tafi shi da mu aka yi kaza da mu aka shekarar da wani suka kobi da mu aka yi da ku aka yi ku to zaka wa Allah bayani za ka yi wa Allah bayani ai da zuwa ka zauna sai da aka ci ƙwallo a haula wala quwwata illa billah kai kusan minti 80 har da goma ko minti 80 Allah minti 80 aran mu wallahi yawa gare su minti 80 kafin mu tashi tafsirin nan dalilin aran mu kowa ya gaci minti 80 kana wanda kana kallon ƙwallo in aka bika maka Qur'anin aka ce kai minti 80 kana karanta shi na rantse da Allah wani ko miliyon aka aje masa bai karanta shi billahi da la ilaha illa huwa amma ka share minti 80 kana kallon kwallo kai in Allah ya tada ka gaban gaban sa kiyama yace kai masa bayanin kowane minti ka kai kai bayani ya zaka minti 80 da su kuma ka kalli ta ga kullum ka kalli ta wannan ka kalli ta wannan ka kalli ta wannan to kuma sai a zo a muna da zuwan ka wa'azi da zuwan ka kallon kwallo ne ne wani yawa jama'a mun fahimta da zaman da kake fada kuna zaune ana shan shayi in wannan ya biyo da mota a ce ya ya tattabu ya ya zan dan girman kai ai yayi kaza ai ba tashi bace an rubuce ustaka da wannan zaman da karatun da zaka a aula da aikin ka na alkhairi wanne ne yafi yawa wallahi sai kawo Allah bayani Allah ya samu wani lafiya Allah ka samu wani lafiya Allah ta bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin Allah ka shirya mu ka shirya al'ummar mu Allah ka samu wani lafiya ka gafarta mana kurakuranmu ka sanya wani cikin intattun bayu a cikin wannan wata ka gafarta mana ka gafarta mu mahaifanmu muna addu'a ta alkhairi ga wanda ya gina wannan masallacin na darul hadis Allah ya ji kansa ya gafarta masa abin da ya bari na zuriya Allah ya tsare masa Allah ya sanya albarka a ciki kuma Allah ya taimake mu da taimakonsa ya iya mana da iyawarsa ya kare mu da kariyarsa wannan kasar samu Allah tana buƙatar agajinka Allah ka agaza mu da kanka Allah ka mu da kanka Allah ka kare mu da kasar nan tamu Allah ka ƙara mu da albarkoki a ciki Allah ka sanya wannan wata ya zamanto kafin ya kare su gaban duk an wanke mana su kuma ya sanya ka sanya muna cikin waɗanda aka rubuta suna su cikin ɗan aljanna aljanna ma Allah ka sanya muna cikin ɗan firdausi Allah ka gafarta muna fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh